بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إن ربنا ويزيدهم من فضله إنه لغفور شكور والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه إن الله بعباده لخبير بصير الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم سبل جناني وأجر الحق على لساني وأعوذ بك من أن أظلم أو أظلم وأعوذ بك من أن أقتال من تاتي إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يبقه قولي الحمد لله muna jin da godiya ga Allah tabaraka ta'ala da ya nuna muna mun dawo domin gabatar da wannan tafsiri na alkur'ani mai tsarki da fatar Allah ya muna muwafaka da abin da zamu karanta kuma Allah ya muna muwafaka da abin da zamu saurara yau muna asabar 20 ga watan Ramadan hijiran ma'aiki alaihi salatu wassalam 1445 wanda ya daidai da 30 ga watan uku miladiyar annabi isa dan maryam alaihi wasalam 2024 muna cikin wannan sura suratul fadir wanda mun kyaukyawar ja'i cewa malam tafiyar da suka yi da ya zo a ci gaba da karatu to su ida isu a bada allah kawo su lafiya za mu ci gaba insha allah sai gobe malam ya shigo zai dora Allah subhanahu wa ta'ala ya ce, Innan lazina ya taluna kitaban lahi wa ƙwamu salata wa an faƙo min mara zaƙanahun sirran wa alaniyatan yarju na tijaratan lantabo. Lallai, waɗannan da ke karanta littafin Allah, ya taluna kitaban lahi, ai ya ƙara'una kitaban lahi wa ƙwamu salata kuma suka ci gaba da dawamar da tsaye da sallah. wa an baƙu mimara zaɗanahun sannan suka ciyar daga wani abu daga cikin abin da muka azurta su sirran suna ciyarwa ɓoye a sirce wa alaniyatan da kuma bayyane suna fidda zakka suna ba da kuma sadaka ta taɗawu'i suna kyauta suna alkhairi suna ciyar da bayan allah mabukata suna ciyar da miskinai suna ciyar da marayi suna ciyar da 'yan gudun hijira suna ciyar da mabukata dai mabambanta Allah subhanahu wa ta'ala ya ce yarjuna tijaratan wa'yannan su ne suke ƙauna suke fatar suke gurin wani kasuwanci lantabuwar kasuwancin da bai tasgaro kasuwancin da bai halaka kasuwancin da babu hasara ciki duk wanda ya zama ya yi imani da Allah yana karanta littafin Allah ya tsai da sallah ko kuma yana tsai da sallah yana ciyar da wani abu daga cikin dukiyar shi sirran wa alaniyatan to lalle wannan shine ke neman sakamako wurin Allah sakamakon da ba a nadama ba a hasara liyuwaffiyahum liyuwaffiyahum ujurahum alshe Allah tabaraka ta'ala zai cika musu sakamakon su sawabu a'malihim almazkura wa yazidahum min fadlihi sannan Allah kuma ya dada musu ya kara musu daga falalarsa innahu ghafurun lalle shi Allah mai gafara ne ga zunuban bayin shi shakur Allah kuma mai godewa ne ga masu yi mashi da'a Allah kai muna gafara kuma Allah gode aikinmu wallazi auhaina ilaika wannan da muka yi wahayin shi zuwa gare ka ya rasulullah min alkitabi shine littafin alqur'ani Allah tabaraka ta'ala ya yi wahayin alqur'ani zuwa ga annabi Muhammadu Allah ya ce huwa alhaqqu lallai shi ne gaskiya musaddiqan shi gaskiya ne kuma yana mai gasgatawa lima bayna yadayhi na abun da ke kahin alƙur'ani alƙur'ani ya gazgata littafan magabata a taura linjila sobo ibrahim da musa duka babu abin da alƙur'ani bai tabbatar ba bai gazgata ba alƙur'ani gaba ɗaya ma ya duk gaba ɗaya tar da wancan littafai baki ɗaya yin imani da alƙur'ani yin imani da wancan littafai ne baki ɗaya amma don mutum ya yi imani da wani littafi daga cikin wancan littafai bai imani da alkur'ani ba to bai zama imani ba wala haqqu musaddiqan lima bayna yadayhi ay taqaddamahu min alkutubi inna allaha bi ibadihi la khabirun basir lalle allah tabaaraka wa ta'ala la khabirun wallahi masani ne sannan masani masanin boye ne kamar yadda ya san bayyane basiran basirun sannan ko mai gani ne tabaraka ta'ala ai alimun bi bawadini bil bawadini waz zawahir Allah masanin boye ne kamar yadda ya san bayyane to haka Allah yake khabir ya san duk abin da yake boye abin da yake boyuwa boyuwa ma din to Allah masani ne na'am ثم أورثنا الكتاب الذي اصطينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم, ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من ساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير الله ثم أورثنا الكتاب الذي اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مغتصب ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير الله سبحانه وتعالى ثم أورثنا الكتاب سنن sai muka gada da littafin na ma'ana muka ba da shi shine alkur'ani allazi na tsafaina ga waɗannan da muka zaɓa min ibadina daga cikin bayinmu nan aka ce min ibadina wahum ummatuka su ne al'umma annabi muhammad su ne allah tabaraka wa ta'ala ya aiko manzan allah da alkur'ani kuma ya gada musu da alkur'anin fa minhum daga cikinsu zalimun li nafsihi akwai wanda yake zalimun da nafsihi yana zalunta kan shi cikin al'umman manzan Allah ɗin bi taqasiri fil amali bihi a cikin takaituwa da yin aiki da abun da alqur'ani ya zo da shi mutum ya takaitu da yin aiki da abun da alqur'ani ya zo da shi wa minhum kuma daga cikin su muqtasidun akwai wanda ke tsakaitawa akwai wanda shi kuma mahi yawan rinjayen ayyukan shi yana yin yana sakaitawa wa minhum daga cikinsu sabiqun bil khairat akwai wanda shi kau ya tsere ga aikin alkhairi to haka tun daga sabbin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam irin tun daga sayyidina abubakar da sauran dukan sahabban nan to za ka gansu in ana karanta tarihin su sai ga kamar alƙur'anin dama da su yake da su yake din dama su wato alƙur'anin yana sabka tare da su fadar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam irin sayyidina abubakar an ce sayyidina umaru yayi ta kokarin yayi gogayya da shi wurin aikin alkhairi sai na umaru kuwa ko da ya shiga musulunci an ce a lokacin ya tadda mutum arba'in fadar manzan Allah masu imani shi ne na arba'in da ɗaya amma wurin yin aikin alkhairi to ya yi ta ƙoƙarin ya yi ma kowa fintin kau ya zama sabiƙun bil khairat amma ya kwata amma bai kamo matsayin sai na abubakar ba radiyallahu ta'ala duka aloma an ce wata rana an ƙari sallah manzan Allah sallama yana tambayar sahabbai cewa yau wane ne wanda ya yi sadaka kayan ya shigo masallaci sahabbai suka yi shiru sai na abakar ce ya rasulallah ni na fito za ni masallaci na gaba da fakiri na ɗauki dirhami na bashi ko kuma ya ɗauki sadaka ya bashi sannan manzan Allah ya ce sallallahu alaihi wasallama yau waye je ga marar lafiya kayan ya zo masallaci da asuba fa sabai suka yi shiru sai na abakar ya ce ya rasulallah jiya cikin dare an faɗa mana makwabci na bai da lafiya amma daga dare ya yi ya ɗan samu hutu sai na ƙaddarta yau da asuba kayan in je masallaci in biya in gaito na biya na gaishe to haka dai manzon Allah duk ya tambaya babu wanda ya ba da amsa sai sai na abakar saboda sai na abakar radiyallahu anhu shine wanda lokacin da wato aka yi kuwa na a kawo abinda za a kawo na hidima kowa yana kawowa iyakacin cin karfin shi daidai da sai na umaru lokacin da ya kawo na jimanzu Allah ya ce to umaru mi aka baro ma mi aka rigike ya ce ya zula duk abin da ya gani biyu na raba rabi na gida daga mai cewa ka za ya kawo ana zuwa ga sai na abubakar ya ce ya rasulallahi ni kan abin da na baro ma iyali na na baro musu Allah da manzon Allah to haka dai sahabban manzan Allah to har yanzu mutane haka suke wa minhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasidun wa minhum sabiqun bil khairat akwai wanda yayi ma kowa fitin kawai ga aikin alkhairi aikin wani sai kallo wallahi duk kokarin ka yanzu kwanan ga 20 yanzu wani ya sabka 20 wani ya wuce nan wani kuma yana nan har yanzu bai izo 30 ba wani yana nan bai karanta hizb goma ba wani yana nan hizb biyar ya gagare shi to haka dai masu imani suke fa minhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasidun wa minhum sabiqun bil khairat duka bi iznillah da wato da ikon Allah shine da nuhin Allah zalika huwa al kabir to wannan fa samun wancan wata irin falala ce mai girma wurin Allah tabaraka wa ta'ala jannatu adani ita ce aljanna dawama aljanna wurin zama na dindindin gidan zama ba irin gidan duniya ba wanda ko gidan ya ƙare ko kai ka ƙare cikin ɗan lokaci ya da ha za su shiga wannan aljanna dukkaninsu fa su uku ɗin nan gidan nan uku zalimun li nafsihi da muku tasidun da sabiqun bil khairati duka Allah tabaraka ta'ala ce ya da ha za su shiga aljanna nan yuhallawna fiha min asawira za a yi musu kawa cikin aljanna min asawira da mundaye shine abubuwan da ake ma wato abubuwan da ake yin kawa da shi irin awarwaro mundaye abubuwan wato kamar abun hannu da ake sawa za a gade ga al'adun mutane kowa da irin abin da suke amfani da shi to yan aljanna wannan sifa ce ta yan aljanna su nasu matabbaci ne in ansa ba irin na duniya ba ne kuma min zahabin da zinari na duniya an haramta ma komin kudin mutum komin mulkin shi in dai ba kafiri ba ne in dai yana da imani an haramta mai sa zinari sai mace wa lu'lu'an da kuma lu'ilu'i shi lu'ilu'in nan an ce murassaqun bi zahabi wanda yake aldan bara mai dinari wa libasuhum fiha harir kuma suturar su cikin aljanna tufafin alhariri wanda nan duniya haramun ne mutum yasa wato sutura ta lu'ilu'i da kuma zinari da hariri wa qalu alhamdulillahi allazi wa qalu alhamdulillahi allazi
أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب الله أكبر وقالوا sai su ce 'yan aljanna Allah ya sa mu cikin aljanna Allah ya tabbatar da mu cikin waɗannan uku din ko ba mu zama sabiqun bil khairati ba to mu zama muku tasirin in ma dai mu zama mu zama zalimun li nafsihi sai mu ta tuba Allah ga yafi muna Allah subhanahu wataala ya ce wa qalu alhamdulillahi allazi azhaba anna alhazana za su ce dukan yabo da godiya sun tabbata ga Allah wannan da ya tafiyar da bakin ciki daga barinmu duk wanda ya shiga aljanna babu shi babu bakin ciki su ce godiya dukan yabo da godiya sun tabbata ga Allah tabaraka wata'ala wannan da ya tafiyar da damuwa da bakin ciki baki da daga barinmu inna rabbana laghafur lallai Allah ubangijinmu laghafurun wallahi mai yawan gafara ne lizunub ga zunuban masu zunubi Allah kai mana gafara shakur Allah mai godewa ne lida'ati ga aikin da'a in mutum yayi aiki Allah zai gode mashi allazi ahallana daral qamati shine wanda ya sabkar da mu ya zaunar da mu wato gida na zama ahallana shine ya shigar da mu wato daral muqamati gidan nan na zama al'iqama min fadlihi da fallasa don dukan wannan ana samu ne da fallan Allah amma a bi umarnin Allah idan aka bi umarnin Allah Allah da yace zai ba da sakamako an yi imani da haka zai bayar kuma ya ce akwai sakamako in mutum kuma ya kibi na daban to kuma haka din ne to karshe Allah tabaraka ta'ala in ka bi umarni ne wato ka kiyaye dokokin shi ka gano shine mahaliccinka to zai saka maka da gidan aljanna annabi mu annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam yana bada wato labarin wani mutum wani mutum cikin cikin magabata ne rayuwar shi gaba ɗaya ta ƙare ga ibada kullun abin da yake yi azumi sannan kuma dukan dare yana ƙiyamun laili ya raya dare ya raya yini yau da gobe rayuwa ta yi halinta saboda tabbata abu manzo Allah ya bada labari cewa alkiyama ta tashi an yi hisabi yan aljanna sun yi aljanna yan wuta sun yi wuta Allah kare mu wuta Allah ba mu aljanna to da aka zo ga wannan mutum wanda shi aikin shi qiyamul laili yana yini azumi da aka zo sai Allah ya ce ya ce mala'iku ya ce mala'iku wannan bawan nawa ku tai da shi aljanna ta da rahamata haka Allah ya ce ma ya ce mala'iku saboda abin fadla ce ta Allah to shi kenan an tafi ana tafiya sai shi sai wani abu ya shigo cikin zuciya na ce ah wai shi ya yi ni azumi ya kwana kiyamun laili kuma wai Allah ya ce wai aje da shi aljanna shi da rahama shi shi kenan sai ya faɗa mala'iku haka mala'iku suka faɗa ma Allah ko dama duk wasu aloli irin na sadarwa to abubuwa ne na aljanna waɗanda turawa Allah tabaraka ta'ala ya sanar da wasu wani ilimi har suka zo suna sadarwa yanzu sai ka sadu da mutum ko mini san shi ka ga tsakanin Allah da mala'iku Allah mala'iku suka ce Allah ka je da bawan ka yace Allah ce to babu komi ku dawo da bawa na tunda ya ce yayi mana ibada lallai na karbi ibadar shi amma ya zo a auna ibadar da yayi mani da ni'imar da na mai ta duniya a auna in dai ibada shi tarin jayi ni'imar da na mai to zai je aljanna da aikin shi in kau ni'ima ta da na mai shi tarin jayi aikin shi to har yanzu zai yi haƙuri ya je aljanna ta da rahmata aka zo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce aka auna cikin ni'imomin aikin da Allah ni'imar da Allah ya mashi aka ɗauki ƙwara ido guda aka aza ga sikeli aka ɗauko dukan ibadar da bawan nan yayi ana ɗora ibadar ana ɗora ni'imar ido sai ni'imar ido ta janye dukan wancan ibadar gaba ɗaya manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yace ba a zo ga ƙwara ido guda ba balle a zo ga ni'imar wato kunnuwa ko baki ko hanci sallallahu alaihi wasallam yana ba da misali yace ni'imar baki kawai bayan Allah ya dan adam da baki sai ya kawo hauru ya dasa sama ba a bar shi ba haka nan wani mamulo bai iya magana in ba hauru kuma banda ni'imar haurun aka kawo halshe aka sa mashi wanda da ba halshen bai iya magana sauti ya fito a fahimci abin da yake nuhi banda wannan kuma aka kawo su haurun aka kawo riga aka aza musu labba da babu labban da mutum duk inda ya nufa miyo zai rika darara ana gudun shi kaga sai ya rasa ko abokin hulɗa sai ya rasa saboda haka baiwar Allah ga bayin Allah tana da yawa Allah tabaraka ta'ala yayi mu ni'imomi daban-daban kuma da yawa gashi nan muna gani idan mutum ya samu matsalar ido bai bai Sokoto bai Kaduna bai Kano duka wurin neman lafiyar kwara ido daya ƙarshe ma a wuce ƙasar waje ƙarshe a ce to a dai ya haƙuri idon nan dai ya riga ya samu matsala to amma duk da haka Allah tabaraka ta'ala ya yi mana waɗannan ni'imomi domin mu bauta mashi mu gode mashi amma kaɗan ne masu gode ma ni'imomin Allah Allah ya samu cikin su yan Allah za ce alhamdulillahi allazi azhaba anna alhazana innahu inna rabbana lagafurun shakur allazi ahallana daral muqamati min fadlihi la ya masuna fiha nasabun wahala ba ta samuwar mu a cikin aljanna wala ya masuna fiha lugub haka nan ma lugub ai iya umina ta'ab wato shine gajiyawa saboda wahala li adami takalif saboda babu takalif cikin aljanna na'am والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها فلا يخفف عنهم من عذابها إن ربنا لغفور شكور كذلك نجزي كل كفور وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير
والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور الله تبارك وتعالى يتي والذين كفروا lalle waɗannan da suka kafurce ma Allah nan mun ji sakamako na waɗanda suka yi imani da Allah suka yi aiki na ƙwarai a suka gamu da Allah to su kuwa wa'inda suka kafurce ma Allah lahum naru jahannama wato suna da wutar jahannama lahum naru jahannama wutar jahannama ita a sakamakonsu la yi alaihim kuma suna cikin wutan nan ba a yanke hukunci gare su fa mutu balle su mutu yastarihu balle su huta daga azabar da ake musu in sun shiga cikin wannan azabar ta Allah sun shiga har abada abada la yuqda alaihim ay la la yuhkamu alaihim bil mauti ba a hukunta wata mutuwa don an riga an yi mutuwar an shiga rayuwar da shikenan la yuqda alaihim fa yamutu wa la yukhaffafu anhum azabiha sannan ba a sassabta musu azaban nan ta wutar jahannama darbata ainin ko katankacin kyautawa ido kullun sa'urhiquhu sa'uda wato ita azabar lahira ta kafirai ta jiya ta yau ta yi ta jiya ta gobe ta yi ta yau a haka za a yi ta tafiya la ya mutu fiha wa la ya haya ba mutuwa babu rayuwa haka za a tabbata kazalika Allah tabaraka ta'ala yace ai kama jazainahu kamar yadda muka saka ma wayannan kafirai haka ne najazi kulla kafur muke saka ma dukan kafiri kafurin bi ma'ana kafirin haka nan muke saka ma dukan kafiri wahum su kafiran nan yasdarihuna fiha suna neman taimako suna yastaghisuna bi shiddati wa awilin yaquluna rabbana akrijna na'mal salihan ghayra alladhi kunna na'mal haka kafurai suna hargowa suna istigasa suna neman taimako suna cikin azabar Allah suna cewa ya ubangijinmu akhrijina Allah ka fitar da mu daga cikin wuta Allah kare mu azabar Allah Allah a fitar da mu na amal salihan mu je mu yi aiki na kwarai ghairar ladhi kunna na amal sabanin aiki da muka zo da shi nan muka yi aka kai mu wannan matsayi Allah yanzu muna nan muna son a cire mu mu je wasu je su yi imani su yi aiki na kwarai to shi Allah tabaraka ta'ala ya san ko an fitar da su ba sa yin imanin don a kaddata za a fitar da su ne in an koma duniya aka ce to ko ce a dawo da muku imani sai su ce wallahi ba gaskiya bane ai mulki ne daga mahalki kawai shi za tun da tabbata abun haka yake ba a hitar da su wato su sun tabbata marasa arziki wannan hargowar da suke da istigasar da suke da neman agajin da suke a fitar da su su koma duniya don su aiki na kwarai wallahi ko an mai da su duniya ba sa yin imani amma gashi suna cewa rabbana akhrijna na'mal salihan ghayra alladhi kunna na'mal to sai Allah tabaaraka ta'ala yace awalam nu'ammirkum shin yanzu ba mu rayu da ku ba ban ba ku tsawon rayuwa ba dan adam Allah ya ba dan adam tsawon rayuwa ma ya tazakkaru fihi man tazakkara wa ja'akum an-nazir ma irin tsawon rayuwar da kau man tazakkara duk wanda zai wa'azantu ya tazakkaru fihi zai wa'azantu ciki kowanne mu nan hadisin Abdullahi dan Abbas Abdullahi dan Abbas an samu a wato fassarori daban-daban gare shi cewa awalam nu'ammirkum ma yatazakkaru fihi man tazakkara wa ja'akum an-nazir cewa duk wanda Allah ya kai rayuwar shi shekarun balaga to babu wani uzuri da zai ba Allah ranar alkiyama cewa ba a jalin bashin shi ba shi yasa bai imani ba ai da an jalin bashin ya ce ya Allah da an yi man tsawon rayuwa da na yi imani har mutum ya rayu shekara sha biyar sha shida amma bai yi hankali ba har sha takwas ya kai shekarun balaga kuma ga wata riwaya cewa a shekara 60 duk wanda ya rayu shekara 60 to babu wani uzuri zai faɗa ba Allah rana alkiyama ya ce Allah ya ce a walam nu'ammirkum shin ban ba ku tsawon rayuwar marayar da ku ba ma ya tazakkaru fihi man tazakkara irin tsawon rayuwar da duk wanda zai wa'azantu ya isa ya azantu wace akum nazir kuma mai gargadi ya zo muku mai gargadi nan aka ce huwar rasul shine annabi muhammadu kuma hayyau ga abdullahi dan abu ya ce annaziru nan suna wato hurhura wanda duk allah ya raya shi ya tsawon rayuwa har furfura ta fito mashi to kai da ake maka nasiha da kai da matarka a ce je kai hakuri da matarka mu ana hakuri muke je kai hakuri to yanzu ga kana kai za ka yi wani nasiha shine gargadi duk lokacin da mutum ya ga hurhura ta fara hito mai gafan homer kan shi to zai fara nutsuwa ko kuma ya zo sai wani ya ce mai sannu baba to wannan tana kara mutum nutsuwa tun ana ce ma sannu baba don allah baba kai haƙuri kaga mutum ya ce ma baba sai ka auna kaga lalle wanga ka isa yawan shi to wallahi wani wa'azi ne na daban allah tabaraka ta'ala ya sa aima da kana ganewa wani ya ce ma baba kai da kake ce ma wani baba kai da kake wani nasiha kai da ake maka nasiha yau gashi kai ake ma nasiha to wannan ya isa wa'azi wa ja'akum an-nazir mai gargadi malamai suka ce huwar rasulu sallallahu alaihi wa sallama duk da kuma sun ce wato yana daga cikin sunan hurhura an-nazir mai gargadi wanda duk hurhura ta fara hito mashi to zai fara natsuwa ya fara hankali har malamai suka ce iza ashamru'um 50 haulan فلم تر فيه آثار العفاف فلا تستذهبن له الرشاد فقد أودى بمنته التجابي mutumin da ya kai shekara hamsin amma ba ga alamun kamala ba da shirya garai bai halartar jam'i ba ruwan shi da sha'anin ibada to wannan ba abokinka ba ne wannan kar a nemi kar a wato falata ta zai bane lahurar shada wa kada aula bi na tajabi sai Allah tabaraka ta'ala ya ce fazuqu famalil zalimin min nasir bayan kafirai sun yi hargowa suna cewa rabbana akrijna na'mal salihan ghayra allazi kunna na'mal har Allah ya ce to ai mun raya ku tsawon rayuwa da duk wanda ya isa yawa azantu da wannan ya isa yawa azantu Allah sai mala'iku ba zo ku ku dandani azaba ku yi gogayya da wuta da azabar Allah fama da zalimi min min nasir min nasirin wani mai taimako ya dafa ul azaba an wanda zai tunkuɗe masu azaba fama lizzalimi na babu shi ga waɗanda suka zalunci kawunansu su ne kafirai don wanga zalunci wato inna shirka la zulmun azim babban zalunci shine kafirci to saboda haka wanda duk ya mutu yana kafiri to babu zaluncin da ya kai haka nan mutum ya zalunci kanshi saboda haka a wannan rana ba mai kare azalumi ba mai taimakon shi balle ya raba shi da azabar Allah na'am inna Allah alimu ghaibi samawati wal ard innahu alimun بذات الصدور هو الذي جعلكم خلائف في الأرض فمن كفر فعليه كفره ولا يزيد الكافرين كفرهم عند ربهم إلا مقتا نعم ولا يزيد الكافرين كفرهم لا خسارة إلا خسارا الله أكبر الله تبارك وتعالى يتي إن الله عالم غيب السماوات والأرض للي الله shine masanin abun da yake fake a cikin sammai kuma shine masanin abun da yake boye a cikin ƙasai kai innahu alimun bi zati sudur Allah shine masanin abun da ke cikin kirjima ai ma fil qulubi fa alimahu bi ghairihi fa ilmuhu bi ghairihi aula ai wanda ya san abin da ke cikin zuciyar mutum to ai wanda ya san haka balle abin da ke cikin samai da kasai ko kuma wanda ya san abin da ke cikin samai da kasai balle abin da ke cikin kirjin mutum inna allaha alimu alimu gaibi samawati wal ardi innahu alimun bi zati sudur huwa allazi ja'alakum khala'ifa fil ardi Allah shine wanda ya sanya ku kuka mai bisa ga doron ƙasa kuka zama halifofi jamu khalifatan ya kalubu ba'dukum ba'da sashen ku ya mai masashi wani lokaci yau da gobe tun ana wato ana kankana sai ga magabata sun tafi to sai ya zan kankanar su an manya sun koma su ne jagorori to Allah shi ne ke yin haka fa man kafara duk wanda ya kafurce daga cikinku ya kafurce mana imomin Allah fa alaihi kufurhu to musibar kafurcin shi tana a kansa fa alaihi kufu ai wa balu kufrihi wa la yazidu al-kafirina kufruhum inda rabbihim illa maqta Allah tabaraka ta'ala yace wala ya zai kafirina babu abin da ke rida ma kafirai kufuruhum da kafircinsu inda rabbihim babu abin da ke karuwa gare su wurin Allah illa makatan sai zargi sai fushi Allah yana fushi da kafircin mai kafirci ay ghadaban wala yazidu kafirina kufuruhum illa khasara su kuma kafirai babu abin da ke kara musu kafircin da suke yi sai tabewa lil ahirati gobe lahira waɗanda suka mutu suna kafirci kullum kafircin su yana ja musu hasara yana ja musu dawamar azaba yana ja musu ƙaruwar azaba gobe lahira kuma shi kafircin kafiri kullum yana ƙara kusa ta Allah subhanahu wata'ala Allah da ya halicce ka ya baka lafiya ya baka gani ya baka komi amma ka ki gode ma waɗannan ni'imomi ya ce to abinda nake so duk wannan ni'ima da ni'ima ka zo ka kadai ta ni kadai ni ne Allah wa hada hula sharika dai kadi amma duk da haka kafirai suka ce a a Allah Allah Isa Allah Maryam Allah kaga shi zaman zan Allah sallallahu alaihi wasallama yace babu wani mahi hakuri kamar Allah fama ahadun asbar min Allah duk wani mai hakuri wallahi bai kai Allah ba Allah da ya halicci dan adam amma ɗan adam ya koma yana tara ma Allah abokin tarayya Allah ya ce ɗan adam ya yi amma ɗan adam ya ce ba shi amma adiba yau da hukuma ƙasa za ta ce gobe kada wanda ya fito duk najeriya sai karfe goma na sai karfe goma na sahi wanda kawai ya fito to zai kwashi kashin shi a hannu wallahi ba mu hituwa amma ga Allah tabaraka wa ta'ala ya asa dokoki Allah ya ce ga abin da nake so da kai sai aljanna salloli ne kawai guda biyar sai azumi sai sallah sai haji daga tauhidi to wa'annan sha'irul wato shika-shikan musulunci to su ne jagorora amma kafirai suka ce sun ƙi ba za su yi ba to wannan yana ƙara fusa ta Allah irin azabar da Allah zai makafiri shi kuma kafiri wato kafircewar shi babu abin da zai ƙaru da shi sai hasara wurin Allah na'am
قل رأيتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله قل رأيتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم أم لهم شرك في السماوات أما آتيناهم كتابا على بينة منه بل يعد الظالمون بعضهم بعضا إلا غرورا إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا الله قل أرأيتم شركاءكم الذين تدعون من دونه أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات أم آتيناهم كتابا فهم على بينة منه بل إن يعد الظالمون بعضهم بعضا إلا غرورا الله سبحانه وتعالى يتي قل كتنبيس يا رسول الله ka ce masu ar'aitum ku bani labari ku sanar da ni akhbiru ni ku bani labarin shuraka akumul lazina tad'una wa'annan gumakan naku da kuke bauta mawa dodanin da kuke bauta mawa ku bani labari wa'anda suke kuke bauta mawa min dunillahi wanda ba Allah ba ai kuma bayan Allah shine gairihi wa humul asnam sune gumaka allazina za'amtum wa'in da kuka raya annahum cewa su shuraka'ulillah shuraka'ullah wato ababen tarayya Allah ne to ku sanar da ni ku bani labari aruni ku bani labari ma za khalaqu min al-ardi cikin halitta Allah wanda yake suka halitta ma za khalaqu min al-ardi cikin halitta Allah to tunda su ababen tarayya Allah ne duk wanda ya tarayya kau ga halitta ma zai zan yana nashi yanki to mi suka halitta cikin halitta Allah cikin ƙasa wane yanki suka halitta am lahum shirkun ko ko suna da haɗin gwiwa ne tare da Allah suna da haɗin gwiwa ne tare da Allah fis samawati a cikin halittar samai bakwai ko dai su ba da labarin wani abu daga cikin halitta Allah da suka yi a bisa ga doron ƙasa ko ko dai shin wai su ba da labarin wai sun yi haɗin gwiwa ne da Allah a wurin halittar samai am atainahum kitaban ko ko mun ba su wani littafi ne fahum ala bayyinatin suna bisa ga dalilan su da hujjoji suke jayayya suna cewa Allah yana da abokin tarayya am atainahum kitaban fahum ala bayyinatin minhu suna ga wato suna bisa ga wani bayani bi anna lahum ma'i shirkatun cewa tare da gumakan nan nasu suna da tarayya tare da ni suna da haɗin gwiwa lashe a min zalika duk babu ɗaya daga cikin wannan bal a'a in ya'idu zalimuna in ya'idu zalimuna ba'dhum ba'dan illa ghurura babu abunda azzalumai wato suke tanadi ko suka yi alkawali sashen suka sashe sai dai ruɗi kawai shine ruɗi na ƙarya ay badilan bi qawlihim saboda abinda suke cewa al'asnamu ta shafa'u lahu wai gumaka za su cece su to gumaka ba sa ceto saboda gumakan da ba sa amfa- ba sa ma amfanar kansu balle su amfani wani wanda Allah tabaraka ta'ala ya ce wa in yaslubuhum az-zubabu minhu shay'un la yastanqidhuhu minhu da kuda zai zo ga gungin da aka yi ma kwalliya sai ya zo ya tsoci wani abu na kwalliyar da aka yi ma gungin to gungin bai iya kame kudan nan ya matse shi ya karbi abin da ya tsotsa kaga da ufa talibu da matsalo da gumakan da masu bautar gumakan dukansu wato sun yi hasara Allah tabaraka ta'ala yace in ya'idu zalimuna ba'dhum ba'dhan illa ghurura inna Allaha yumsiku as-samawati wal arda an tazula wa la in zalata in amsakahuma min ahadin min ba'di innahu kana haliman ghafura inna Allaha lalle Allah yumsiku as-samawati shike rike da sammai cikin kudurarsa wal arda da kuma kasai an tazula ba za su fado ba Allah da kudurar shi yake rike da samai da ƙasai adiba duk faɗin duniya faɗin sama ba a taɓa ganin inda aka ce a kawo agajin gaugawa ko, ko a kawo za a yi aikin ƙarhi a yi aikin gayya na gwamnatotan duniya ga wani wuri sama ta huje ina Allah yake rike da ita tabaraka ta'ala babu sa hannun gumaka ciki babu taimakon gumaka Allah tabaraka ta'ala wa hadahu la sharika lahu shi ke rike da sammai bakwai wal'arda da kuma ƙasai bakwai an ta zula cewa sama dai ba za ta rikito ba ƙasa ma ba za ta wato ayyam na umarmi da zawali babu abinda ba wanda ya hana su faɗowa sai Allah ta baraka ta'ala wala in zalata wallahi wala in zalata in amsaka huma min ahadin min ba'di innahu kana haliman gafura wala in zalata da a kaddata wallahi za su gushe in amsaka huma to ba wanda ya isa ya rike su da a ce sama za ta rikito ta haɗo to gumakan nan da suke bauta mawa ba su taka rawar gani su ce to su ma ba su taka rawar gani nan duk da ba su yi halitta ba ba su tare kada sama ta haɗo ba sa iyawa e min ahadin ɗai daga cikinsu min ba'adihi ban da Allah Allah shi ne ɗai wa da shi ya tsaye da samai da ƙasai a cikin kunfa ya gurin shi kuma shi ke rike da su wadda wuri yake cewa Allah tabaraka ta'ala yake cewa lauka da fihi ma alihatun illallah la fasadata ai da a ce sammai da kasai Allah biyu ne wallahi la fasadata da sun bati da sun rikitu saboda haka Allah shi ke rike da sammai bakwai shi ke rike da kasai bakwai kuma shi ya hana ba su haɗi ba kuma a ƙaddata za su haɗi in amsaka huma ba mai rike su inda na yana da ma'anan ma in amsaka huma ayi musuki musuku huma min ahadin min ba'dihi babu wani dai banda Allah wanda zai rike samai da kasai innahu kana haliman kai Allah ya isa mai hakuri lalle Allah mai hakuri ne wanda ya halitta samai da kasai da kowa da komi wai cikin halitta ma sai su ware su ce su suna da wani abin bauta daban banda Allah shi zaman zan Allah yace kamar yadda Allah yace la la ahada ab asabaru min Allah babu wanda kai Allah hakuri Allah wa shi ya halitta amma a zo a bauta ma wani shi to shine nan innahu kana haliman Allah Allah ya tabbata mu yawan hakuri ne gafuran kuma yawan gafara ne fi ta'khir iqabil kuffar a cikin jinkirin azabtar da kafirai da suka yi yanzu Allah bai musu yanzu ba bai halakar da su ba Allah ya jinkirta musu Allah tabaraka ta'ala ya ce wa aqsamu billah وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءهم نذير ليكونن أهدى من إحدى الأمم فلما جاءهم نذير ما زادهم إلا نفورا استكبارا في الأرض ومكر السيء ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله فهل ينظرون إلا سنة الأولين فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا الله Allah subhanahu wata'ala innahu kana haliman gafura Allah mai yawan haƙuri ne sannan kuma Allah mai yawan gafara ne fahimmullahi ta'ala min akbari ni'am haƙurin Allah yana daga mahi girman imomi alal ibadi ga bayan shi iz laulahu lama baqi shay'un min al'alam bancin Allah yake mai haƙuri da cikin halitta Allah babu abin da ya saura gaba ɗaya duk da Allah ya halikar da kowa da komi wa aka samu billah kaburai kaburan makka sun yi rantsuwa da Allah jihada aimanihim cincin rantsuwarsu ai gafi jihadihim fiha sun rantse da Allah iyakar rantsuwa suka ce la'in ja'ahum nazirun wallahi idan wani mai gargadi ya zo masu in manzo ya zo masu la yakununna ahada min ihdal umam za su zama su ne mahi shiriya daga ɗayan wa'annan al'ummomi su hizu shirya za su fi yahudawa za su fi nasara da wasu su ma za su yi su shirya hakanan kafuran makka suka faɗi sun rantse da allah in dai allah ya kawo su manzo su kau sai sun yi yahudu da nasara zama daidai saboda su yahudawa saboda abin da suka gani wato min takazzibi ba'dihim ba'da sashen yahudu din da nasara suna karyata sashe iz qalatil yahudu laysatil nasara ala shay'in wa qalatil nasara laysatil yahudu ala shay'in saboda yahudawa abinda suka ce sai suka ce ai nasara ba su bisa komai na addini su kuma nasara suka ce yahudawa ba su ga ko ba bisa ba su saman komai na addini shi za su kuma waɗannan mushrikan laraba suka ce suka rance iyakar rantsuwa لئن جاءهم نذير ليكونن أهلا من إحدى الأمم الله تبارك وتعالى فلما جاءهم نذير lokacin da mai gargadi ya zo masu shine annabi Muhammad to lokacin da mai gargadi ya zo masu shine manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ma zadahum illa nufura babu abin da ya kare su ya karu gare su sai nufuran ay tabaudan anil huda sai guje ma gaskiya guje ma shiriya guje ma manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kun ba komi ba ne wato ganin cewa Allah tabaraka ta'ala ya aiko manzan Allah cikin su sannan kuma wanda ya tashi suna ganin shi maraya ne ko da ya tashi an haihe shi kahin haihe shi mahin shi ya koma ga Allah kuma da ya tashi ba mahi ta haihe shi dan lokaci kaɗan mahi shi ita ba ta koma ga Allah duk da yanzu ka ci gaba da renon shi har suna cewa ya ci mu abu talib malayan gidan abu dalib to saboda an aiko manzan Allah cikinsu shi ya zaɗai suka ƙara nisanta da rahama Allah su ƙara kusa ga azabar Allah kuma tarbiyyar manzan Allah ta daban ce Allah shi ya jibinci tarbiyyar ma'aiki alaihi salatu wassalam duk wani mai kirki in yi kirki sai a ce ai ya cancanta don ɗan manyan gida ne ɗan babban mutum ne amma sai ina rasulullahi shi Allah ji mai tarbiyyar shi yana cewa addaba ni rabbi fa ahsana ta'dibi Allah shi wato Allah shi ya tarbiyya ta sannan kuma ya kyautata tarbiyya ta sallallahu alaihi wasallam falamma ja'ahum nazirun ma zadahum illa nufura istighfaran fil ardi saboda girman kai bisa ga doron kasa daga barin yin imani da manzon Allah wa makara wa makara sayyi wa makara sayyi wa makara sayyi sannan kuma da wato aiki wanda yake na kafirci shine al'amal wato amal sayyi makar sayyi shine aiki na kafirci da wani shi wala yahiqul makar sayyi illa bi ahli ai aiki na makirci bai kewaye kowa sai ga masu shi saboda haka duk wanda ya yi mugun aiki za a saka mai da mugun aikin shi duk wanda ya shirya sharri to sharri zai kare yanzu da duk wanda suka shirya wato sharri ga al'umma manzan Allah masu imani to ƙarshe sharri zai kare gare su in ma duniya ko lahira kuma haka na rubabbin musulmin da aka haɗa kai da su a wahal da masu imani a wahal da wani yanki daga cikin ƙasashen arewa to ƙarshe duka wannan to zai kare ga waɗanda suka shirya wannan makircin wala yuqul makru sayyi'u illa bi ahlihi wa huwa al-makiru Allah tabaraka wa ta'ala ya ce fa hal yanzuruna illa sunnatal awwali babu abun da suke saurare na zuwan shi sai sunnar magabata na farko ai sunnatan lahi fihim min ta'azibihim bi ta'azibihim rusulihim saboda sun kare ta manzannin su to saboda sun kare ta manzannin su bi ta'azibihim rusulihim to za a yi musu azaba yadda Allah tabaraka wa ta'ala ya halakar ya azabtar da waɗanda suke kahin su don sun kare ta manzannin su su ma haka Allah tabaraka wa ta'ala zai musu azaba falan tajida li sunnati llahi tabdila har abada ka ba za ka samu canji ba ga sunnar Allah tabaraka wa ta'ala walan tajida li sunnati llahi tahwila ba za ka samu tahwilan wato huru idan tabdilan canji shi ma tahwilan juyawa a canza daga sunnar Allah ai la yubdilu bil azabi ghairihi wala yu'abulu ila ghairi mustahiqihi balle Allah ya juyar da azaba ga wanda bai cancanta ba Allah tabaraka wa ta'ala duk abin da mutum yi da shi zai aika wato da shi zai saka mushi wanda ya kaburci yadda wa'ancan kafirai suka yi kaburci suka karyata manzannin Allah Allah tabaraka ta'ala sai ya saka musu da miyagun ayyukansu to haka nan ma kafiran yanzu irin yadda suka yi kaburci suke kaburci to Allah tabaraka ta'ala babu canji la tabdila wato la falan tajida li sunnati llahi tabdilan walan tajida li sunnati llahi tahwila
أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم وكانوا أشد منهم قوة وما كان الله ليعجزه من شيء وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا ولو يواخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يوخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء آجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا صدق الله العظيم
والحمد لله أنت لوكتي ياي أنت لوكتي ياي سي وإن آيوي سي أبما mai gayya mai aiki shine shi malaminmu wanda sun yi tafiya kwana biyu sun sadda aka shigo karatu suna kusa da shigowa gari da fatar allah ya sa su iso lafiya allah kuma ya ba da ladar aikin da aka je aka zama wakilci ga al'ummar manzan allah allah ya karɓar muna na
alhamdulillah muna godiya ga malam allah ya saka da kai allah ya kara lafiya da kara musulunci a barka a kai sallallahu alaihi wasallam sai bawa Allah ya yi kuna sanin karatu ya nema addu'a da iyayen shi da kuma iyayen shi ba shi daya wannan shi a sakon da ya shawara alhamdulillah abinda muka yi daidai Allah ba mu lada kurakuran da muka yi Allah ya yi mana wanda ya aiko da sadaka na neman addu'a ga magabatan shi da kuma iyalan shi duka magabatan Allah ya masa gafara in ana tare da su kuma da mu da su Allah ya mana karshe mai kyau sadaka kuma Allah ya shirya su ya masa albarka albarka wannan wata Allah shirya da mu baki daya Allah biya bukatun mu na alkhairi Allah dauke mu na damuwa Allah ya dauke mu na tsada Allah ya dauke mu na talauci Allah ya dauke mu na bakin ciki Allah ya dawo muna da aminci da daumin zaman lafiya a cikin kasar mu ta Najeriya a cikin jihohin mu na arewa musamman jihar mu ta jihar Zamfara amincin da muke da shi canza shekara 15 zuwa 20 Allah ka dawo muna da shi wanda komai dare zaka shiga kauye duk yadda kake so ka je kayo rali ka dawo to Allah ya dawo mana da wannan aminci albarkan manzon Allah abinda ya jawo mana ya haddasa mana da wannan bala'i Allah kai mana maganin shi Allah ka yafe mana ka yaye mana zunuban da muka aikata maka Allah ka jarabe mu ka dan dasa mana wannan musiba Allah ka yafe mana ka yaye mana albarka alqur'ani albarka wata ramadan albarka rasulullahi bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين